بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da takwas sha tara ka ce ko sha tara ga watan safar na ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da takwas wanda ya je da uku ga watan ga watan august dubu biyu da ashirin da takwas miladiya wannan majalisi namu na karatun safe za mu karatu ya litinin rana cikin ulumul qur'an da tafsiri da sauransu za mu kanta tafsirul karimur rahman fi tafsir kalamul mannan na sa'idi lage za mu tashi fasulun ko? Bala ce fasulun fasali wa yi stafado umumul mufradil muhalla billami za a iya fa'idantuwa da wato abinda lafazin da aka mashi tozali da alif da lamun aka mashi kwalliya da alif da lamun za a iya wato zaƙulo umumi ta ɓangaren shi min kauli daga faɗin Allah ta'ala innal insana lafi khusr lallai ɗan adam yana cikin asara kaga al'insan al-muhalla bi alif wallam wannan al'in nan yana fa'idantar da wato umumi ne tunda shi jinsiya ne jinsul insan ake magana sai kuma na ya ce wa kauli da faɗinsa wa ya kolul kafiru al-kafir wannan al'in nan ya stagari ko jami al-kufa sai kuma wa umuma al-mufradi al-mubaf sannan kuma wato za a iya fa'idanto gamewa ta mufraji wanda ya zama mubahu yin kauli daga faɗin Allah ta'ala wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi sai ta gazgata maganganun ubangijinta da kuma littattafansa to akwai qira'a wa kitabi shine ce qira'a ahal basra wa hafs wa kutubihi 'ala al-jam'i wa qira'a al-akharuna wa kitabihi to ko da kitabihi din yazo to zai zama wannan wato mubaf ne al-murad bihi al-jam' wal ta'mim shine wa kitabihi wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi kitabihi ma'anahu wa kutubihi kutubihi da kitabihi sawa saboda wannan shi ma mubaf ne eh wa qawluhu da fadan sa hadha kitabuna yanfiqu alaykum bil haqq da littafin mu nan yana muku magana da gaske da gaskiya wannan kitabuna shi ma wannan kun ga wato mubaf ne wal muradu jami' al muradu jami'ul kutub allati uhsiyat fiha a'maluhum ana abin da ake magana shi dukkan littattafai wanda aka kiddige musu aikace aikacen su a ciki wa umumul jam'i al muhalla bil lam sannan kuma za a iya ƙara fa'idan to cewa duk wani jam'i da aka mishi da aka mishi alda lamun to wannan yana ƙara tabbatar da wato ta'amimi shi ba kamar fadin Allah ta'ala wa idan rusulu uqitat idan wato manzani aka tattaro su waje daya shine aka musu tauqiti zuwa ga wani kadari ma'lumi ran tashi alkiyama to ana ar-rusul kan ga jam'i ne aka ƙara shi albalamu wannan mubalaga ce fi ta'mim ita ma wa qawluhu da fadan Allah ta'ala wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum an-nabiyyin kaga shi ma albalamu al-muhalla bi al fa yufidu at-ta'mim wa qawluhu ta'ala innal muslimina wal muslimat al-ahzab ila akhiriha wannan daga shi ma siga ne min sirri min sirri at-ta'mim zalaka in aka zo zai zama wato wannan lafazin yana zai fa'idanta zai hukuntar da wato ta'amiyo da hukunci wal mudaf min qawli ta'ala kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga can mala'ikatihi wa rusuli jami'i sai aka ce wannan wa kutubihi shi ma jami'i to wannan shi ma yana ƙara tabbatar da wato shi ma wannan shi ma wato ta'amimi wannan zuwa shi da ya mudaf saboda haka zai zama kamar an samu tarkibu sai bi ta'amim din kenan ga mubaf sannan kuma ga kuma al-dalamun okay wannan al-muslimi ne shi al-dalamun wannan shi mubaf ne wa umuma adawati sharti min qawlihi ta'ala sannan kuma ga baki ɗaya ma adawati sharti na suka zo da jawab din su to su ma wannan alamomi da cewa wannan ta'mimi zance ake nufi ta'mimin hukunci ake magana kamar fadin Allah ta'ala man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulma wala hadma duk wanda ya aiki na gargaru wajen ana mumuni to baya baya wato tsoron wani zalunci ko kuma a tauye mishi aikin sa to wannan ya ummu ya ummu kullu amila zai ga dukkan wani ne aiki saboda jumla ce shartiyya tare jawabinta cewa in dai kai to ga kaza in dai kai to ga kaza wannan jawab jawab shart ce wa qala kuma Allah ta'ala ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara shi ma wannan kun ga jumla ce shartiyya ma'a jawabiha وقال ما ما تفعل من خير يعلمه الله جملة شرطية مع جوابها أينما تكونوا يدرككم الموت جملة شرطية مع جوابها to amma sai to gashi zai kawo maka wasu wasu sigoji guda uku kuma wa qawluhu da fadan sa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara wannan fawallu jumla ce jawabu shartin an share shi aka kawo da abin da zai nuna shi dalilin sa shine jumla talabiyya fawallu ai wannan jumla ce ta talab ko to shi ma a wajen malamai yana fahimtar da wato umumi gashi zai faɗa a gaba da fadan Allah ta'ala وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وأن الجملة شيء طلبية كما أمرية كو وأن إذا ما فولوا جملة شيء طلبية أمرية أمريني فأعرض توا جملة شيء طلبية أمرية وقولي لفنسا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فقل وأن شما جملة شيء طلبية هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين wannan za ka yi wannan hukuncin idan ya zama jawabin jawabin amsar jawabu sharɗin jumla ce ɓalabiya to wannan za ka zame shi wajen hukunci wannan wa haifu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara wannan ba za ka zo ka ce wai yana da alaka ne da maz'ala shi kadai ba ko da shi da sahabbansa saboda me saboda ai jumla ce shartiyya wanda take kuma wato jawabu sharɗinta jumla ce ɓalabiya saboda ka wannan ya yi ta'amimu za a yi ta'amimu hukunci a haka shi ma haka na fa'arid anhu cewa to ba ana maganar mazala ne kadai ba duk yayin da aka ka sami wani na yin wato izgilanci da ayoyin Allah ta'ala to ka guje da mashi wannan shine hukuncin shi ta'ami wannan amfanin sa shine ta'mimul hukm wannan fa qul salamun alaikum shi ma wannan idza ja'a al mu'min idza ja'a alladhina yu'minu bi ayatina fa qul salamun alaikum yace fa in kana khabaran madiyan amma idan ya zama fi'ili madi ne wato an zo madi ne ya zo ya zama kamar shine jawabin sharɗi ne lam yalzamil umum ba dole bane ana iya zama yana iya zama amma ba dole bane ka kauli ka amfana Allah ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha to ba wannan jumla ce khabariya mimma kana fil madi ana baka labarin abin da ya faru ne a baya saboda haka ba ana magana yanzu lazim lazim sai ka samu wannan ba ko kuma lazim ne haka jama'a suke yi wannan wato ikhbari ake yi saboda haka duk kullama awradahu shar fi mawarid al-akhbar aslan wannan baya zama hujja wurin yin hukunci sai yayin da ka samu kaina kwara misali misali fadin annabi yusuf cewa innahu rabbi ahsana maswaya wannan ba za ka dauko hukuncin cewa yanzu shikenan ya halitta mu ba mu je mun ga ce ma iyayen gidan mu rabbu ba saboda wannan inna ma warada mawrid al-ikhbar imratul azizi ba za ka zo ka ce shi zai zama al'aziz kuma za mu zama muna kawo alzalamin wani al'aziz mu ce sunan wani ne ba misali saboda ina ma wara da mawrid al-ikhbari wannan to shi ma anan duk wata jumla shartiyya wacce take jawabin sharɗinta labari ne da ya gabata to lam yalzam al-umum ba dole bane ya zama ya zama yana fahimtar umumi sai in kana da karina babba kan fadin Allah ta'ala idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wannan ana bada labarin abin da suke yi ne ba dole ne ya zama munafikai da irin wannan suke ba wa in kana mustaqbalan in kuma wato yana yufidu listiqbal ne faltazamu radd al-umum to malaman ko kuma faltazimu ko kuma kai ne karatu ku lazimci ko kuma sun lazimci wato gaba wato su mai da shi zuwa ga ta'amimi wannan ya zama iskali kwarai da gaske ina ganin amma kamar a cikin a cikin lafazin shi badayul fawaid in ka ce faltazimu ko kuma faltazamu rabbul umum zai iya ihtimalin wato kamar malaman sun lazumci tun kuɗe mushi ta'amimin sa da kuma kamar ba haka yake nufi ba kacin badayul fawaid fa aktsaru mawaridihi al umum haka yazo fa aktsaru mawaridihi al umum saboda haka idan watakila sati mai zuwa za mu sake zan sake ƙara taƙiƙin wannan waje a cikin a cikin littafin littafin shi ibn qayyim din kamar fara Allah tarawa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun abinda yake magana yukhsirun wata wannan jumla ce ta istiqbal fi'il mudari ne to wannan ba za ka baka fa'idar ta'mimi a cikin sa ba ba za ka ce za ka yi ta'mimi ba cewa ai ga su nan alaman wane da wane to shine su idan suka yi ga yanda suke yi in an samu an dace shi kenan ka ja musu aya in ba in ba su dace ba to dama ba dole bane ba dole bane saboda me saboda ita wannan yukhsiruna jumla ce ta istiqbal amma dai galibin al'amari yakan zo ta amima wannan shine abin da shi ibn qayyim ke magana fa aktharu mawaridihi al'umum wannan yukhsiruna laka ita amima tunda tunda kusan wasu fa ake bada amma kaga wa qawli wa idza maru bihi matazamazuna ai nan ne ko wa idza maru bihi matazamazuna wa qawli innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa hu yastakbirun wannan kaga duka anan shi ma yana nuna yana maka cewa duka wannan ta'amimi ne zaka yi ta'amimi anan saboda qariyatul hal tana nuna haka akthar yace cewa akthar kuma bayan kuma babu nadiru yace wa qad la yu'ammu amma ana iya samu kuma ka dan bido wurin am din ba ka kauli ka fara Allah ta'ala wa idza ra'aitaka wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuka wannan kaga ba am bane ba am bane saboda haka ana iya sani haka irin wannan in dai jumla ce istiqbaliya ta mudari ta zo ta zo fa waqa'at mawqi'a jawabin li sharti to faqad tu'ammu wa qad la tu'ammu wannan shi ne abin da yake ga maka sai zaka kare kai hukunci ka sai hukuncin ka duba karina da kuna karina haliya ko karina siyaqiyya ko abin da kama da wannan to ina ganin sai mu tashi sai mu tashi fasulun wani san fadu wanda ya samu dama a cikin ku da Allah ya duba mana garayil fawaid satin nan ina dan aiki sosai shi sa ma lokacin ku gaba ke fitowa da wuri wajen wannan wurin wannan ibarar ya wajen wajen wajen wato wani lokaci malamai wajen haɗe maganganu kuma sai a yi sai zama an yi wani abu muhimmin ma'ana amma dai fa aktar mawaridihi al'umu wannan shine abin da shi abu da farid ya so kuma siyakin ayoyin da ya kawo duk yana nuna ai ta'mimin wai za ka aluhum awwaza nahu yafsirun wannan ta'mimi ne wai za ma rubih matazamazun ta'mimi ne wai innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wannan ai me ne fa in san maka ta'mimi saboda qarina ce ta dabi'a munafikai yanzu cewa in sun ganka za su dinga yi da kai za su su mudin da suke maka aiki awo da shi su ba su kai su kuma ka musu awo da na mudin haka suke koyaushe sannan kuma idan aka ce musu su kota ma Allah kuma suna girman kai wannan ana ga qarina haliya tufidu ta'mi da siyaqiyya din ba amma wai da ra'aita wai da ra'aita mutu ujibuka ajsamuhum wannan ba dole ba shine abin da ke maka wallahi yu'abbu wannan da fa'idoji da ake samu a cikin saboda biye-biyen ayoyin ƙur'ani sai al'itikan al'itikan ne imamu su yi ne za mu na? muna cikin babi na annan usani ma'arifatu alhabari wa safari ce wamin ha daga cikin ayoyin da ake cewa sun sauka ne da dare a halin halin tafiya da ba halin tafiya su za ka tsami raguwan kuma duk na halin zama gida ne wata ja'alna rizqakum annakum tukadzibun akhrajahu ibn abi hatim min tariq yaqub an mujahid an abi harzah to ibn abi hatim ya ruwaito wannan bangaren da cikin tafsirin sa babu shi saboda ila daga cikin bangaren da ba a samu har yanzu kusan ba cikakke ake da shi ba tafsirin nashi qala ce nazalat fi rajulin min al-ansari wannan ayan ta sauka ne a wani mutumi daga cikin mutanen Madina fi ghazwat Tabuka a yakin Tabuka lamma nazal al-hijr lokacin da suka saka hijr Isma'il فأمر فأمرهم رسول الله ألا يحملوا من مائها شيئا ثم ارتحلوا sai a mazala ya musu umarni cewa kar su dauki wani abu na daga cikin wannan ruwa din ruwa na wannan hijar din sannan kuma sai ya tafi abin sa in ba nazala manzilan akhar sai sake sauka wani masauki shi wannan ba ansarin wala sama'ahum ma shi maza Allah kenan afwan ba su da ruwa fa shakau zalika sai suka koka maza Allah fa sallallahu sahabatan sai Allah ta'ala ya aiko wani girgije فأمطرت عليهم سيتا سوكا مسدر وسما حتى استقوا منها حسيد أخشاهد سو فقال رجل من المنافقين sai wanda daga cikin munafikai ce inna mudarna bi nau'i kaza fa nazalat yace ai tawaro kaza ne yayi mana wannan ruwa sama sai shikenan mutumin ne ma taimako da tawaro kaza shikenan sai wannan ruwan ya sauko to to shine ana Allah ta'ala sauko da wannan ayan wata dalilin zakum annakum tukadibuna alayi halin dai wannan ita kanta shi kansa wannan Abu Harza ba ba sahabi ne ba su wannan mursal ne amma dai an ji an duba an ga yana da yana da shaida shikenan amma dai shi wannan shine abin da yake faɗa wa min ha ayatul imtihani daga ciki akwai ayata al-imtihan da yazo a cikin mumtahina ko mumtahana da ana faɗa أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية أخرج ابن جرير ابن جرير يا فتر عن الزهري لدى زهري أنها نزلت بأسفل الحديبية سوى تسكني حديبية كان قصد قسم حديبية الزهري تابعين شيما هو يعني في صغار التابعين شيما يقول سوى تسكني بحالة إسم بأيه ba za ka iya cewa ya inganta ba sosai dai kuma magana babban malami ne wanda maganar babban malami ya faɗa kamar ya ba da shi a wadda humar da fatwa to kaga wannan zaka iya izina da shi kwarai daga cikin istinasi wataƙila in qara inal qabul ma ya zama ya ga shi ka karba dole to haka dan an ce mursal kuma ba shi kenan maganar ba za a karba ba kun san ilimi guda uku guda biyu Imam Ahmad cewa ba su da usul sosai zuwa ga mazala tiriyan tiriyan galibi da ilimin tafsir da ilimin magazi wa siyar ilimin tafsir da ilimin magazi wa siyar ana duba qara'inul qabul ne a karba amma ba wai isnadi suke da shi tiren tiren galibi ba galibi la gore take zuwa ga sahabi ko take zuwa ga ma tabi'i sahab tafsiran da aka rubuta zuwa ga manzo Allah ba su da yawa sai da kuma in tabi tabi ya ga maka kaza to kamar yadda manzo Allah ya faɗa ne musamman yace maka kana aya ta maka kan kaza ne ko ta saka lokaci kaza ta ai ba zai faɗa maka ƙarya ba to wannan shine abin da shi Imam Ahmad yake faɗa cewa bangawoyi guda biyu sira wal magazi da kuma tafsiri ba su da kaman usul haka ta fuskan kaman ahkam da za ga su zuwa ga matsala duka matsala ya babu labari ya za'a wa min ha suratul munafiqin akhadha at-tirmidhi an zaid bin arqam annaha nazal laylan imam tirmidhi ya rawaito riwaya da zaid bin arqam abinda za mu iya fahimta imam suyuti imam suyuti anan ba wai kara ne in ka koma riwaya za ka gani ba ce abinda za a iya fahimta istinbatan cewa ta saka da dare sai zaba tabuka a yakin tabuka وأخرج عن سفيان كما يا فتر دب سفيان أنها غبت في غبت بني المستلق cewa ta fita ne a gabata bani mustalik wa bihi jazama ibnu ishaq wa ghayruhu kuma wannan shine abin ibnu ishaq ke tabbatar ibnu ishaq cewa babban malami ne da fadan ilimi kaga a riwaye zaid ibn arqam shi su ya fahimci cewa ta fita da dare ta fita da dare a yakin tabuka shi kuma a riwaye abin da shi su ya fahimta shine ta fita ne a gabata bani mustalik shi kuma ibn ishaq kuma ya mara masa baya sadaka kaya akwai sabani kenan a wannan yana bukatar ta haƙiƙi tarjihi duka wa min ha suratul mursalat akhadha shaykhan ali ibn mas'ud qala bainama nahnu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin bi mina idh nazalat alayhi wal mursalat al hadith wannan ya tabbata da isnadi tabbatacce zuwa ga al-bukhari da muslim cewa al-mursalat amina ce ta sauka a wani kurgo da wato a can mina sai Allah ta saka masa da wannan aya shi ta ce a kaza shaykhan kaga bai maki aliki ne gaba abinsa wa minha suratul mutaffifin aw ba aw ba'daha hakan nasafi wa ghayruhu annaha nazala fi safar hijra an-nasafi babban malami mai tafsiri kuma mai wannan ba wato ba turidi ne ya faɗa cewa ta sauka ne a tafiyar da mazala yayin hijira kawai da hulihil madina kafin ya shiga madina to wannan dai ba a san ina samu ba wannan ya daga cikin yan baya ne shi ba sai ina samu wannan ba wa min ha daga ciki a to to galibi ayoyin makka ayoyin ayoyin ayoyin wato makka za ga tawhidi da kuma makarin akhlaq ko kuma kuma ba su da yawa to wayil mutaffifin to Allahu alam amma dai magana Allah subhanahu tana bukatar dalili gaskiya wa min ha awwal surati iqra unzila ko kuma unzilat ne ko unzila nazala ko anzala nazala naka nazala naka ko nazala to ya yi na warce anzala da wani hakun kamar ya fi nazala bi zari hira ta sauka ne a zari hira kamar fi sahihaini kamar da wannan ya tabbata a cikin a sahihaini ya tabbata sosai wannan shine ya daga cikin farkon hadisi ma da suka zo a cikin sahihul bukhari wa min asatul kautar أخرج ابن جرير الطبري كنا عن سعيد بن جبير إسناد زوجة سعيد بن جبير أنها نزل يوم حديبية تسوى تسوى كان لا لا كوثر لا لا لا حديبية ba su yi cewa fihi na ba akwai dai bukatar sai abin cika an gani sai da jubai tabi'i ne tabi'i ne sai dai magana tana da da karfi wala ka za a duba ya dace fihi na ba saboda haka in an je mutum ya zo wannan bangaren shi ma sai ya duba wa min ha da tafiya kusa tun nasar أخرج البزار لا يأتي بزارة bazzar ne wal baihaqi ko aka yi nahu fi dalail a cikin dalailin nubuwa ali bin umar daga abdullahi dan umar anzalat ko unzila hadhihi sura wannan sura an sauka ita idza jaa nasrullahi wal fath ala rasulillahi aw sada ayyam tashriqi wato tsakiyar ranaku na ayyam tashriqi fa arafa annahu alwada sai ya fahimci cewa wato wannan man kwana ne ubangiji yake saukan masa da shi wannan aya fa amara bi naqatihi alqaswa faruhilat faruhilat sai ya umani taguwarsa alqaswa a tafi da ita sun makama sai ya mike fa kababa nasa ya yi hudba ma mutane a wannan kwanakin ayyam tashriqin fa zakara khutbatahul mashhura sai ya ambaci hudban sannan wata shahararriya wata ake kiranta khutbatu khutbatul alwada da aka yi a hadatul wada wannan isnadin sa da'ifi ne cewa saboda a wani lokacin da aka sauka da idaja ana sunna tabbas a daidai wani gaban ne ne amma a lokacin fatahu maka kenan ko tabbas a wani lokacin ne aka aka sauka masa idaja ana sunna idaja idaja ana sunna al-fathu to amma cewa ta sauka ne a wannan ayyamu tashriqin kamar yadda aka faɗa hadisin ibnu umar din nan da isnadin sa isnadin sa da'ifi ne suna da saya da rauni amma ai muna da muna da muna da magana cewa Abdullahi dan Abbas a hadisin da Umar dan Khattab ya tambaye su ya tambaye su kan sautul fatih Abdullahi dan Abbas shi kadai ya amsa yake cewa tana ta sauka ne da janaizar manzon Allah to kaga tabbata ta sauka ne karshen rayuwarsa karshe sosai gabda zai rasu sallallahu alaihi wasallam kuma ayan an zuwa zaka ga kusan ma da abin da shi fa'idantarwa kenan domin kamar kai ne an baka wani mission a wani gari ka ji ka gama ka gama kuma to me ya rage kenan kuma ai babu abin da ya rage sai hada kaya kuma to aka ce ka hada kayan kuma kaga an kaza an ce maka kusa da suwa kenan ka kusa tashi aure to masha Allah na eh ita kaduwa tafsiri ba duba ce ba ka zo da wannan littafin ka wannan ba ba ka zo ba ka tafsir azizul hamid azizul karimul manadin ba to duba mana shafidiya kamar za mu tashi bai cin arba'in tara ko تعالوا كده بقى imam shatibi yana mana magana cewa zai sanya rumuz ma kowane ƙari'i sai cewa min hunul kufi sa'un mukallafun wa sittatuhum bil kha'i laysa bi akfala عانيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مقفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وضو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا اكتوى ومنهن دقتين حرفين أبادانا wannan da muka ce na da yake zai bada harfi na abada da hawwa sunna sa'un akwai sa'un lil kufi ga wato malaman kufa su wane kenan su wane malaman kufa asim na farko sai hamza azayyad shi ke bi masa sai kuma alkisa'i haka suke a zamani haka za ka kawo su asim ibn abin najir al-kufi Hamza ibn Habib Azayyat sai kuma Al-Kisa'i babban malamin nahawun nan babban malamin kuma karatun Qur'ani sa'un ta zama musallasun mai dugu uku wa sittatuhum in kuma ka bil kha'i in kuma ka gana kawo kha'un hatsari mai ruwa to ina magana shida kha'un laysa bi akfala karka mata dugu wanda nake nufi alaitu wanda nake nufi da abinda na faɗa din nan al'ula su ne wanda na faɗan maka na farko a tabbatun wanda na tabbatar maka da su ba da nafi'in bayan nafi'u amma wanda ya tabbatar maka da su shi ne ibnu kathir abu amr ibnu amir sai kuma mutane guda uku nan na baya shine wato hamza asim hamza al-kisa'i su ne suka haɗu suka zama shida ɗin so kathir nafi shikenan sai ka sai ka wannan guda wanda ya tabbatar maka su bayan nafi guda shida to su ne yake ce maka da su yake nufi da asitta ne ka maka kawun kuma su yake magana eh ada yan kufa yan kufa guda uku sai kuma wa'annan su ibnu amir ibnu kathir da abu amir abu amr sai kuma wa kufin wa shamin zaluhum su da kuma makarantan kufa da sham kadai to nakan amfani musu amfani da zalun ne laisa mukfala shi ma wanda ba shi da digo mutanen sham mutanen kufa su ne guda ukun nan sai kuma mutanen sham shine su ibnu amir ibnu amir sai wa kufin ma'al makki sannan kuma mutanen kufa tare da wato shi ba makki din nan wato ibnu kathir bizza'i na mushi na musu alama da da za'i za'u mu'jama ne dugu amma wannan saboda duk a lokacin nan kusan ba ba ko dukan kusan daga baya zo za ku an samu mu'jam mughfal waye waye duk wannan ko mumal in ba a maka ya maka sai wala kai kanta ba saboda laka in kace qa'u ba aurin ba kace bizza'i ba dugu amma kace maka mu'jama ka ga fahimci me dugu ake magana to wa kufin wa basrin yan kuma kuma da mutanen basara kira'a da suka yi tarayya sai in mushi ramzi da rainuhum rain laisa muhmala amma shi wanda aka yi ihmalin sa wanda ba shi da wanda ba shi da wato dugo shine muhmal mu'jam mai dugo muhmal wanda ba shi da dugo ah to da nan biyu uku hudu ba komi abin shi to ai ya ne a ne ya ne shi haka baka duba ba mata a to ai wannan naka duba baka baka da shi ba wai tikali naka wannan ana sha abun ne to nuzat al-qulub gharib al-quran na ibnu uzair za mu tashi shi na tara الأزلام الأزلام جميع الزلم كو الزلم باب سأله زلم يزلم نصر ينصر كو نزل زلم يزلم لا لما ضرب يضرب akwai kudu ba amma dai al-azlam ko az-zalam shine wato jami'in sana jami'in sa al-azlam al-azlam shine abinda suke rubutawa abinda suke kiba da suke watsawa saboda su ce ka yi ko ka yi na neman sa'a da shi ko haka zalika wajen kuma shashansa da suke da suke yi shi alqidah kibau alati kan yadribuna biha ala almaisar wanda wato suke suke wawwado su buga su ana wato kamar suna su kamar kace sun watsa an watsa saboda a gaba yayin da za su yi wato za su buga sa'an su ko kuma su yi shashan su ko abin da ya kama da wannan wahidu ha zalamu wa zulam na fufar shine zalamun ko zulamun duk wani ana faɗa to in ka bi na Qur'ani da wannan shine ma'anar min ajli zalika saboda haka ai min jinati zalika saboda wannan laifi da suke da irin wannan laifi da ake aikatawa kwatan kwacin wannan wa yuqalu min ajli zalika ana cewa saboda haka ai min jarra'i zalika min asabili da haka saboda wannan dalilin wa min jarri zalika ana kuma cewa min jariri zalika bai kawo ba ana cewa kaman daga jarra ya jiru ne ai duk abin da ka je ka ja kanka kai ka zama sanadiyar sa ne ko ko to shine daga jarra ya jiru jarirata to min jarra'i zalika ko min jarri zalika bil mad wal qasri kana iya madda kana iya kin yi mishi madda wa yuqalu min ajli zalika ai min sababi zalika in ka ce min jarri zalika ko min ajli zalika abin da kake magana ai min sababi zalika sai ahbar ulama ana magana malamai shakundun sosai wahiduha habrun ko hebrun aiban da ana faɗa duba ga yadda laraba suke wannan ibn abbas suna ce mushi abu sha'afa yana cewa ma za qala al-habr suna haka suke ibn abbas laqabi al-bahr al-habr in ka ce bahar in kuma haza biya alama ilimin shi ba in ka ce al-habr kuma ya biya alama ilimin larabawa kenan su komi nasu akwai alanci a cikinsa adillatin ala al-mu'minin wato suna da sauƙi suke da shi ga mummunai ai nuna lahum suna musu sauƙi suna tausasa musu wajen mu'amala min qawlika dabbatun balul horariyar dabba wanda take mai sauƙin hali ai munqadun sahlul layyin wato dabba ce wacce take mai sauki mai miƙa wuya wacce take mai laushi laisa hada min hawani amma nan ba ana magana wulakanci ba inda ma huwa min rizqi daga tafasawa ne ba ana magana wai saboda kaskanci yasa suke yi wa mummunai laushi ba a saboda tafasawa a izzatin alal kafirina masu tsanani ne masu rinjaye wajen tsar saboda tsananin su da karfin su ga kafirai ay yu'azzuna al-kafirina haka zaka ja shi yu'azzuna al-kafirina wato suna wato rinjaye saboda karfin su da kuma tsananin su ga kafirai ay yughalibu lahum wa mani'u lahum suna rinjayen su kuma suna nuna musu wato tirjiya daga al-izzatu ne al-izz ko al-izza ma'anahu al-quwwatu wal ghalaba daga azza ya izu suna cewa man azza bazza duk wanda ya rinjaye to bazza zai iya wato sutale kayan shi abokin mawakin abokin fadan nasa shine man azza bazza ai man galaba bi quwwa wastawla salaba salaba thiyaba qatilihi yuqalu azzahu yu'izzuhu 'azzan idha ghalabahu in kace azzani fil khilab ai galaba ai ghalabani azzani fil khilab ai ghalabani din ma'anar su daya awhaitu ila alhawariyina nay wato wahayi zuwa ga wato hawariyawa ai alqaitu fi qulubina tinsa a cikin zuciyarsu wa auha rabbuka ila an-nahl ai alhamaha ya kimsa mata wato kamar yana ga maka lafazin alwahyi yakan nuna ma'anoni da dama to ta wannan ne su masu masu masu tawili suke cewa duk inda kaga wahayi musamman falasifa su ibn sina suke cewa duk inda kaga mazala ya ce mishi wahayi al-aql fa'al to yana magana kawai tunanin sa kin shi aka masa saboda ai da ba al-wahyi asalin ma asal ma'ana ma'ana al-wahyi fil lugha al-ilham wal ilqa to amma kan mu kuma a cikin abin da yazo a nasus na shari'a mu ya mun tabbatar cewa mazala in yayi wahayin fada yake mala'iku su ji mala'iku su ma su suka ji sai zo wurin mazala su fada har ma gashi suna yin hira har ma gashi suna mudarasan qur'ani to ilhami na haka zai faru ilhami ba haka bane ai agarainahum agaraina bainahum al'adawata wal baghda muka cona tsakanin su adawa da kiki juna wannan daga alghira ko kuma alghara in ka ce alghira ba za ka mishi ba za ka mishi madda ba ba za ka mishi madda in kai in kai kasar ghain din in kuma kai fathul ghain suka ce ghara kun fahimci abin da din ko bil mad wal qasr in kai in kai madda to za ka yi kasar gaini in kai kuma kasar kuma za ka yi fathul gain to asalin alghaira shi ne al'ilsaq wato ka wani abu ya matse da wani abu shi ne al'ilsaq suke cewa hayyazinahum wato za mu cona su wai yuqalu aghraina bainahum ay alsaqna bainahum zalika muka wato a hada tsakanin su muka hada adawa tsakanin su muka sanya su da adawa kamar wato takalmin kaza shi al-ilsaq ba a kudu min al-ghaira'i daga al-ghaira bi kasri al-ghairi wala adawa taba'ud al-qulub shine wato nisantar zuciya ilman kuna kin juna wanda ya da kuma niyoyi wal baghda shine al-bughd ma'anar su daya sai al-aula yani wahiduha al-aula guda ɗaya shine al-aula jami'a shine al-aula yani wal jam'u al-awwaluna jami'a shine al-awwaluna الأولون عفوا الأولون ليس الأولين أولى يعني شيء مثنى الأولون والأنثى الوليا جمع شيء وليات كو ولد كو وليات عفوا وأنا وليات إن أبيك أري لازم بقى كتبا قبل ما خلص يا وين شيء يكون هذا كمان ولياني وليا إتو ياتي وليات زي دوكا أكني الأنثى تشي وليا تمشي أولاد an fahimta da ba daga alwaliyu ne ko daga alwaliyu me ba da alwaliyu shi alqurb wa dunuf shi alwaliyu asalin ma'ana shi ne alqurb wa dunuf to in ka ce wato kaza aula da kaza ajdaru ajdaru wa haqqu saboda kamar kana magana cewa shine mafi kusancin yayi kaza din ko dai kusanci na ilimi ko kusanci na na wato kusanci na alaka in kace fulanin aula min fulan bi hadha shay kana maganan aqrabu li fi'l hadha shay ko dai qurbu qurbu qaraba ko qurbu wannan qurbu ilmin to wannan shine abin da suke magana sai an ba shine akhbar labarai wasu na cewa nabu wato khabar azim to amma dai labarai wahidu ha naba'un tilan kalmar shine wato naba'un labari to sun tashi a kinna na? magana kharis yani ne? wani ne wannan? ok to to to me ya ce to ai za ka karanta ko? na take? Tuduhan mu ne. To shi ya fasara da abin da aka rawaito din nan. Wata ja'alna rizqakum annakum tukadzibun ay taj'alna muqabalatan minati llahi alaykum birrizqi wat birrizqi wat takdibi wal kufri li ni'mati llahi. Wannan babu babu nan. وتجعلنا مقابلة مقابلة من منة الله عليكم كنا سنيا abinda kuke kalubalantan abinda ubangiji ya muku ni'ima da shi na arziki a takdibu shine karatawa wal kufu da kuma kafir sai ni'matul lahi ni'man Allah fata kuma sai ku ce mutanna bi nau'i kaza wa kaza tawaru kaza shi mana ruwan sama wato dhifuna ni'matan li ghairi musliha wa wa muliha ko muwalliha daga aula yuli muliha sai zama fa hal la shakartum dan ku gode ma Allah ta'ala ba saboda kyautayinsa in anzalahu ilaykum lokacin da saka muku da aya da wannan ruwan sama da li yazidakum min fadlihi saboda ya kara muku fadalansa fa inna takriba wal kufru da'u li raf'in ni'ami saboda karatawa da kafirci yana kawo a dauke ni'ima wa hululun niqam kuma wa hululun niqam kuma yakan sako da azaba wannan kai ka share shi wannan wawuna wannan takribu shine ai babu babu takribu sai wani zai a tafiya kenan karam tashi ba التبيان لا النووي الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه zai yi magana akan ladubba na wato mai koyar da ƙur'ani da kuma mai koyansa kowanne kowannen su suna da babu wato ladubba ladubba shine abin da ake son shi ya kimsa ma kanshi kana ga yana yin wasu hauragiya sa kamar wanda bai da shi wanda ya sani ai bai da bai daidai da wanda bai sani ba ko hada albab ma albabain ba'dahu wannan babin ya tare da babukan da suka zo gabanin sa za su zo bayan sa hada albab ma albabain ba'dahu wannan babukan guda biyu a wannan babi ya tare da babukan biyu da za su zo bayan sa huwa maqsudul kitab shine asalin maqsudul littafin nan ma wa huwa tawilun muntashir kuma abu ne wato mai fadi a barbaje wa ana ushiru ila maqasidi kawai ni zan faɗa maka asalin maqsudin ne kawai muktasara a takaice fi fusulin a yan fasilluka haka ya sula hibbu huwa baku saboda haddace shi ya maka sauki insha Allah ta'ala in na ga maka kuma sai ka je ka auna kai ma fasulun fasali awwalu ma yanda gayyal muqri farko abin da ya cancanta ya dace ga makaranci mai koyar da qur'ani shine al-muqri wal qari da kuma shine karatun an ya qasida bi zalika ridha Allah ta'ala ya nufaci karatun nan nasa ko koyarwa ne ko koyo ne ya nufaci yadda Allah ta'ala qala Allah ta'ala ba dan kai kudi ba ba dan wato jama'a su dinga baka su su bude maka islamiyoyi ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala na cewa wa ma umiru ba umarce ku ba illa ba umarce su ba illa li ya'budullah sai su bauta ma Allah mukhlisina lahu din suna zanta mishi addini hunafa'a suna bauɗe ma shirka suna tsayawa to tana kan tauhidi wa yuqimu salata kuma tsaya da sallah wa yutu zakata su bada zakka Allah ta'ala da ya gama sai ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini mi kake shine addini mi kake ayi al-millatul mustaqima wannan idafatu idafatu sifa ne ila mawsufiha kaza addinul qayyima ne ai sai dinul qayyima an fahimta ko wa bi sahihaini ya zo a cikin sahihi guda biyu bukhari da muslim an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ba kuma maki annawawi annawawi bi ya nuna littafi sai ya kawo ilmal amal biniyatin da shi dan ya kaga ya littafi bai kawo ilmal amal biniyatin ba sai ya nuna maka cewa kullum abin a zuciyarsa cewa kamar ya damu da abin dan baka damu da abin baka faɗa shi ai za ga iyayen da littafi sosai ya samu inda zai kawo dai sai ya dai kawo niyya niyya niyya niyya shi ya yi wato nagartar niyyarsa innama al'amalu bin niyyati dukkan aiki to sai da niyya wa innama li kulli mar'in ma nawa hadha al-hadith min usul al-islam wannan hadisi yana daga cikin shikashikan musulunci warawaina haka ya suka min dabbi amma asali sun fa fadan warwina warwina haka ya suka fada warwina ali ibn abbas in ka ce rawaina mu ka ruwaito kuma tabbata innahu yana da isnadinsa amma ruwina wato malaman mu sun ruwaito mana amma kuma muna ruwaitowa da isnadi zuwa ga wannan malaman namu ruwayna an ibn abbas an ruwaito mana daga abdullahi dan abbas qala inna ma yahfazu ar-rajulu ala qadri niyyatihi kadai mutum zai haddace ilimi ne zai kiyaye ilimi gwargwadon niyyarsa gwargwadon niyyarsa in kaga ya kiyaye shi daga baya cancanta kiyaye shi to alama cewa niyyarsa niyya ce mai kyakkyawa kenan wannan yana wannan kiyayewa ba kiyayewa ta fuskar kawai haddacewa kadai ba kiyayewa ta fuskar aiki to in kaga mutum yana aiki kamar hadisin manzo Allah ne cewa a cikin a cikin zuciya akwai a cikin wato jiki akwai wata tsoka in ta inganta sauran aika su inganta don kaga mutum yana kiyaye alfarman qur'ani alama ne cewa akwai niyyar niyyar sa mai kyau ce inna ma yahfazu rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi daga wani sa kuma inna ma yu'ta nasu ana ba mutane baiwa daga cikin wannan littafin ne ala qadri niyyatihim gwargwadon niyyar su da suke da shi wajen ubangiji وروي عن الأستاذ أبي القاسم القشيري أنكما رويتو منا daga babban malami abul qasim al-qushairi al-arifi kenan wasa al-qushairi wani basufi ne ya da arsala qushairiya ya daga littafi da muke ni nake yawan duba ta mali sosai a littafi da yayi akan gyaran zuciya sufi ne dai ana samun dan mukhalafa sosai amma dai kuma ana samun muwafaqa da yawa sufancin su ba irin sufanci ne na da ba na yanzu ba subanci za a ga a can a cikin yana gaya maka cewa muka ce maka muna ganin Allah mu ba mu fa muna ganin shi kuru ba muna magana tajalli sifatin Allah ta'ala ya zama mun zama muna kamar abin da manzo Allah ya faɗa fa illam takun tarahu fa innahu yaraka mu abin da muke magana kenan to su kaga wannan ayoyi su ba yanzu ba sai da wannan magana tashi ba za ga abin da yake zai kawo maka duk duk duk duk ahal wato su ahal sulukin nasu su su junaidu da sauran manyan wato bayan Allah ni zai maka ga maka tarihi su kuma ya gaya maka cewa da yanda ake yi a sami muhabara in an gama muhabara a sami mukashafa an gama mukashafa a sami mushahada duk zai maka wannan bayanin shi kuma bayanan akwai bayanan sa masu kyau wala kana ga shi sa shi shi shi imamu nawawi ka ga kaga ya damu da kawo maganganun sa bawon Allah da da ya buga misali aka gani mutumin kirki ne to amma kamar yadda kuka sani in muka ce mutane mutane mutanen kirki ne kuma ana zuwa ana amfana da maganganun su to ba muna magana ba za ka kuskure ba tun ai mujarradin cewa sun lazamci wannan hanyar ta sufanci to ta sai ka samu irkaniya tare da ita wannan wata nan insha Allah ina jin ba mu zo gaban da zamu magana akan shin Abdul Qadir Jilani wata kisa mai zuwa jiya mu yi ba saboda ruwa kuma ina da dan uzurka akwai bangarorin da za ka gani musamman abin da ma ke damun su su waɗannan sufaye shine zuwa da mutalahat kaji an kawo mutalahat wanda wanda mai harshe biyar ba ko goma kai mutumin kirki za ka wasu fasara mai kyau shi kuma mutum banza zai je ɗauka kawai je mummunan fasara sai ka ga kawai ka zaune ya kawo wani wani abu wanda su yan haƙiƙa ga yadda suke fasarawa mu kuma ga yadda muke fasarawa ka za sai a samu matsala to su fasa da wannan gaskiya kan alaji da kan to amma dai bil jumla shaka bin qaljilan abul qasim al-qushairi su junaidu su a tusturi da sauransu za ku ga mutane ne mutanen Allah sosai za ku ga kuma suna da wallafe-wallafe masu kyau masu amfani da ake dubawa har yanzu suna da manganu da ake dubawa saɓanin su na baya bayan da wasu su za ga su ma da yan yan wanda ne yan wato damfara ne wasu sun yi damfara an kama su wasu sun ci kuɗi wasu sun yi kaza da akwai wannan in ka je su su irin tijjaniya su su kowa yana cewa su duk abu da nasu su jagoran nasu dun miyagun mutane ne galibi dama dama su yan kadiriya su su a cikin su su jagoran nasu shi mutumin kirki ne amma kuma shi ma ana samun kuma mukhalafa sosai to shine yake yake kawo maka magana sa da yayi a cikin arsalarsa qala ta al-ikhlas ifrad al-haqq shine wato tsantsanta ubangiji shi al-haqq kasar su baya su gane su mutum ubangiji al-haqq eh saboda saboda ai suna ganin babu wani abu kuwa bayan ubangiji da ke gaske duk wanda ka ganshi daga shi ubangijin sai kuma sakamakon aikin sa shi kadai ne gaske zalika bi anna Allahu al-haqq wa ana ma duna min dunihi al-batil ifrad al-haqq fi at-ta'ati bil qasd yayin da wato ka tsantsanta ma ubangiji yayin da kake mishi da'a wajen niyyar ka tsantsanta mishi ya duk wani da'a in zaka ka tsantsanta mishi ga Allah ta'ala kadai kana fata wa huwa ayyuri bi ta'atihi saboda wato shine ya nufata ta hanyar yin da'an da yake ma Allah ta'ala at taqarruba ila Allah yana neman kusanci da Allah duna shay'in akhara ba wani ba min tasannu'in li makhluqin yanzu yana yin wani aiki saboda wani wani abin halitta aftisami mahmaratin inda nasi ko kuma yana son ya tsoruce ma ya tsuto ma kansa yabo a wajen mutane aw muhabbati madhin ko yana neman wato a yabe shi min alkhalqi daga halittu aw ma'ana min al-ma'ani siwa taqarrub ila Allah ta'ala kuma yayi dan wata ma'ana daga cikin ma'anuna kowa bayan kusanci kusanci zuwa ga Allah ta'ala kamar yayi dan ya kara maka shi girma ko yayi dan ya ci ya ci gaba da rike girman gidansu ko yayi saboda a ce shi malami ne ko yayi saboda shi yana ganin a yanda Allah ya yi shi da kamala bai kamata a ce a same shi jahili ba duk wannan alama ne cewa wato niyya akwai dan matsala sosai sai istihdarin niyya Allah gyara mai niyya قال ويصح أن يقال yace kuma za iya za iya fada kuma al-ikhlasu tasfiyatul fi'li shine wato ka tace aikin ka ikhlas shine ka tace aikin ka an mulahabatul makhluqina daga tasirin kallai mahlukai in sun kalla in sun kalla ka ji wani iri to ka tace ka ji ma ko kayan da su ko ba kayan ba ko kayan suna gani ko ba sa gani ɗaya ne a wajen ka amma wannan ba irin yadda wani suna ga su ba yana yi ba sai to shikenan ba yanzu ba mu koma ma su a gaban su bari yin saban Allah ba mun je bayan idan sa mami ba za ka iya ba in dai kamar mutane kana kama Allah ko ka je ka bayan idan sa ba haka za ka yi shi sai zuciya ta da shi'umci da hoganta قال وعن حذيفة المرع المرع المرعشي يأتي بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة وبشين المعجمة يأتي يأتي الإخلاص إخلاص شيني استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن شيني أيكي لما a sarari da ɓoye ya zama daidai a wajenka ka zama kayi daidai wato abu ne guda ɗaya ba ka jin cewa da kai a gaban mutane bari mu ƙara kin hata shi to wannan shi ne kan ikhlasi to shi ake son yanzu duk mai kancin qur'ani ya ji cewa yana yi idan Allah yana nema wato ubangiji ya bashi lada da wannan qur'anin nashi Allah azata mu sai mu sai mu raba katin ai mun kai rabi ko ai na da an kai rabi za mu je karantawa satin mai zuwa wannan zuwa wannan insha Allah sai akhlaq Muhammad al-Qur'an ko adab Muhammad al-Qur'an na al-ajurri to masha Allah barakallahu fik to assalamu alaikum Allah barasa to al-ajurri muna babu fadl hawat al-Qur'an falalam maharata Qur'ani قال محمد ابن حسين كو قال محمد ابن حسين شي دي الاجورين كنا yace warwiya an ummi darda'i an ruwaito daga ummi darda annaha qalat wannan ummi darda wace kenan asugura ko al-kubra a dai zaman asugura dai annaha qalat cewa ai galibin ka jirwaya daga daga daga asugura ce kubra ta rasu da wuri wuri qalat tace sa'altu aisha na tambayi aisha amman da kala aljannati bin man qara alqur'ana game da wanda ya shiga aljanna daga cikin makaranta qur'ani ma fadluhu ala man lam yaqra'hu me ya falalan sa da ubangiji zai bashi akan wanda shi bai karanta bai hadace ba fa qala aisha sai aisha take cewa inna adada darajatil jannati adadin matabobi na aljanna bi adadi ayatil qur'ani ubangiji zai bashi adadin matabobin da zai bashi da adadin ayoyin alqur'ani wato kaman bambancin shi ne bambancin ayoyin da ayoyin tsakanin wanda ya haddace da wanda bai haddace ba kamar da kalar janna duk wanda ya shiga aljanna mai man qara alqur'ana daga cikin wanda ya karanta qur'ani karatun qur'ani karatu da ma'anar aiki kamar yadda kuka sani gurin magabata ba a cewa kare kai haka nan akan a baka wannan wannan lakabi ba tare da kawai karatu ko kace zar zar zar haka sai ka hada karatu da aiki ka da imama na qur'ana ba da tafaqahu ahadun babu wani wanda ke sama da shi ba wanda ke sama da shi wanda ya kanta qur'ani ya kanta shi aiki da shi مالك حدثنا أبو الفضل جعفر ابن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الحجري إبراهيم الحجري ضعيف له ضعيف له لكن سنده هند بنا لما ضعيف عن أبي الأحوص نبي أبي الأحوص عن عبد الله وأنا ونيني ونيني كنا آه إيه، أبلاي أبلاي بن أب- بن أب- بن مسعود أما أبو الأحوص أبو الأحوص ونيكي بعد أبلاي بن مسعود ونيني شيخ لا سنة صح saboda ilimin amma da hidaya da kila zai faɗa mana amma na sha faɗan wannan na ce muna da abul ahwas muna da shi guda biyu kuma dai yan kufa ne abul ahwas daga cin tabi'ai manya da suke riwaya daga abdullahi dan masu abdullahi dan masu kusan ya rasu zamanin sai na usman ai ya rasu zamanin sai na usman shekara talatin da biyu ko abin da ya kama da wannan ya rasu so duk in ka bi sahabi abul ahwas yana riwaya daga abdullahi dan mas'ud to wannan shine Auf ibn Malik ibn Nabla Auf ibn Malik ibn Nabla Abul Ahwas daga Abdullahi dan Mas'ud in ka ji daga an ce an Abul Ahwas an Ab- an Abdullah to Abdullahi dan Mas'ud ne to ana maganan Auf ibn Malik ibn Nabla in ka ji Abul Ahwas daga tabakan almajiran almajiran Abdullahi dan Mas'ud almajiran almajiran Abdullahi dan Mas'ud tabakan su a sauri kenan to shine Sallam آه، wannan آه، س- آه، wannan آه، yake آه، Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaim al-Hanafi Sallam ibn Sulaim al-Hanafi shine Abu al-Ahwas al-Kufi tsaran su Abu Sufyan al-Thawri ne zaka ji yana yin riwaya mai wani lokaci kaji ya ce an Abi Isaq as-Sabi'i shi Abu al-Ahwas ne Abu al-Ahwas an Abi Isaq as-Sabi'i shi kuma Abu Isaq as-Sabi'i an Abi al-Ahwas Abu al-Ahwas inda ke baya can shine shi Sallam ibn Sulaim al-Hanafi shi kuma Abu al-Ahwas da yake gabatan shi da Auf ibn Malik ibn Nabila to galibi in mutum da bai san wannan ba a tabaqat da bugun malamai to zai rinka kwata da yawa zai yi duk su wanda duk da ya gara maka yana maka malamai su kuma wanda suka sani eh al-Hanafi Hanafi da Hanafi shi da shi kanshi tsar- kusan tsarin kyau Abu Hanifa ne ba ana magana wai mazhabin Hanifi Abu Hanifa ba to wannan isnadi isnadi ne mai rauni ana Abdullahi bin Mas'ud da hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud amma dai sinadin ai ya tabbata ta hanyoyi ta hanyoyi so watakila zai iya zama wannan ta'allamu hadha alquran wasu ko wasu bangarori daga cikin abin da matanin ya kunsa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu hadha alquran ku koyi wannan alquran watlu ku karanta shi fa innakum tu'jaruna za a ba ku lada ala tilawatihi ga kafin da kuke yi bi kulli harfin ga kowane harafi ashara hasanatin lada goma amma inni la aqulu alif lam mim amma ba ina cewa alif lamim ba ashirin shine goma walakin sai dai al'alifu alif ɗin ashirin shine lada goma wallamu ashirin walmimu ashirin inna hadha alqur'ana an-nur mubin wannan qur'ani da kuke gani haske ne mabayyani an-nur mubin wannan ko dai ka ce wannan alif da lamun din nan an yi shi ne lil hasri aya kana ce inna hadha alqur'ana nurun mubin ko to sai aka ce kuma an-nurul mubin kamar yadda ce addinin nasiha bai ce addinin nasihatun ba ko dai ka ce wannan annur din wato kamar ubangiji na gaya maka mazala yana gaya maka cewa qur'ani ba koyi bane illa haske mabayyani kamar abin da yake gaya maka kenan ko kuma ka ta kadirin wawu ah, huwa a wurin ce inna hadha alqur'ana huwa an-nurul mubin Mm. ko a ya zo wallahu al-ghaniyyu wallahu huwa al-ghaniyyu والشفاء النافع كما وركا ne mai amfani wa najatun liman tabi'ahu kuma wato tsira ne ga wanda biya bi qur'ani wa ismatun liman tamassaka bihi kuma wato tsaro ne ga wanda ya riko da qur'ani la yu'awwaj fa yuqawwam qur'ani baya baudewa balle a samu wani ya ce bane mika da qur'ani wala tanqabi adaibuhu ababan ban mamakin qur'ani ba sa karewa wala ya khalaqu an kasartar raddi yawan maimaitawa ba ta qur'ani ya zama ya tsufa wannan ah, yana da shawahi daga magana Abdullahi dan Mas'ud sannan kuma bangaren sa na farko yana da shawahi wanda yake daga yana da mutaba'at ma za ba ma shawahi ba ma kadai daga hadisi Abdullahi dan Mas'ud daga manzon Allah sannan kaga ai mu ai mun mun bar wasu daga cikin a baya ko eh saboda haka amma dai isnadin ibrahim al-hajari wani ba'if ne قال واخبرنا ابو عبد الله احمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي طبعا ما لم يقول قال حدثنا شجاع ابن مخلد ثقة لي قال حدثنا حجاج ابن الملحال wannan saduk ne qala hammad qala qala hammad ibn salama an aba ibn sa'ib daga aba ibn sa'ib aba ibn sa'ib riwayan da hammad ibn salama yake da aba ibn sa'ib shi sau biya ji shi aba ibn sa'ib ya samu ikhtilafi daga baya wanda aka tabbatar sun ji ruwayarsa lokacin da yake garari a garaudinsa shine shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki da kuma sufyan ibn sa'id al-thawri sai kuma hammad ibn salama to da kisa ne sake dawowa kuma na jin ko masara kai kuma hammad ibn salama sai ka ji ƙara sauraron sa ka ga ka saurare shi to karo na biyu kenan saboda haka riwaya hammad ibn salama daga abba ibn sa'id riwaya ce da ya ji ta fil qadim wa fil hadith saboda haka ba a sani ba yanzu wannan ruwayan tana cikin wannan ko tana cikin wancan ba a iya tantancewa sai an samu qara'in ta kuda to gaskiya shi yasa zaka ga wani lokaci ruwayan Aba ibn Sa'ib da Ahmad ibn Salama ke yi daga Aba ibn Sa'ib ana samu dan dan tanadi a kanta to amma dai wani lokaci ba ka iya tunkuɗewa wani lokaci akwai malaman da suka lalunta maka su kawai tawakkufi sai sun tunkuɗe sai sun kuɗa ruwaya amma gaskiya kamata yayi duk wani ruwaya da aka samu Muhammad ibn Salama daga Aba ibn Sa'ib to a darasan hadisin shi karan kansa tukuna in an ga wato yana da wasu qara'ilul qabul to sai a rinjayar da bangaren cewa wannan wanda ya ji ne kafin ikhtilafi in kuma ya ji in kuma an ga akwai rakaka a ciko akwai nakara to kaga sai a rinjayar da bangaren cewa wannan bayan lokacin ikhtilafin sa ne ya lokacin su kurkucewar sa ikhtilafi shine su kurkucewa eh ko saboda kurkucewa kuma saboda tsufa ko wani abu makamancin haka da shi ke faruwa ilimi kenan irin ya yi yadda kai sai ka na kaga abin nan an abil ahwas daga abul ahwas wani wane ne kenan shi kuma zan abu da masu ne gaba wa kenan auf ibn malik ibn nabla auf ibn malik ibn nabla shi ne shi ne ke ba daga shi ne tabi'i yayi shi wata yana cikin atba'u tabi'i ne shi sallam ibn sulam al-hanafi za ku ga wani lokaci daga cikin malam wani lokaci suka dan manta kawai sai a dauko abul ahwas sai a ba su sai sai ya bashi wancan a tawo tabi nan saboda shi ya fi shahara eh wa hadisan sun fi yawa to amma ku kiyaye wannan kwarai da gaske da abul bakhtari abul bakhtari tabi'i ne fiqa sunansa waye sunansa ne to annabi na mas'udin qala abana mas'ud ya ce ta'allamul qur'ana ku kanta wannan qur'ani watluhu ku bibice shi fa innakum tu'daruna bihi za a ba ku lada da shi inna bi kulli ismin minhu ashara akwai lada da ke goma ga duk abin da kuka karanta yace bi kulli ismin shi ana bi kulli harfin yake magana amma inni la aqulu bi alif lam mim asharan walakin bil alfi walakin bil alfi asharan wa bil lam ashara wa bil mim asharan to wannan kuma shi al asah cewa wannan magana magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud shi kaga a wancan wayan Ibrahim al-Hajari ai ya ce mana magana daga Allah ce to wannan shi al-asafa kuma a wajen malamai cewa magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud qala hadathana shi ma nan in ko zo ku ce hadathana kai ku shiru tunda in kana karantawa sai kashe qala tukuna tunda kai ba kai ji hadathana ba qala hadathana Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud bin Abi Dawud shi dai shi dai wannan wannan wannan gidan Abu Abu Dawud da ko shi ko waninsa akwai wani akwai wani Abdullahi bin Abi Dawud kuma amma ina da shi ne anan qala hadathana Abu Tahir Ahmad ibn Amr qala hadathana ibn Wahab ibn Wahab shine Abdullahi bin Wahab qala hadathana Yahya ibn Ayyub shine Yahya ibn Ayyub al-Mu'afiri an Khalid ibn Yazid an Tha'laba ibn Abi al-Kanut an Abdullah ibn Amr ibn al-As wannan isnadi ne mutanen Masar baki da qala yace man jama'a al-Qur'ana duk wanda ya hada qur'ani faqad hamala amran aziman ya hada duk wanda ya hada qur'ani ko ya karanta qur'ani daga farko zuwa ƙarshe sauke to ya ya dauka maka wani wani al'amari mai girman gaske la qad udratat an-nubuwa baina katifaihi an an sanya an an tusa masa annabta baki daya tsakanin wato kafadinsa ghaira annahu la yuha ilayhi sai dai ba za masa wahayi ba ku ga wannan kalmar da yake in aka ce an mishi idirajin abu shine kamar an nade masa annabta tsakanin kafadinsa wato an samu a zuciyarsa kenan wani sai ya zama annabi ko amma da kitabi ne ba wani sai taba shi amma ibn hibban ibn hibban al-busti yayi wata magana makamacin wanda ce al-ilm wato wato man nubuwa illa illa al-ilm wal amal bil ilmi annabta ba wani abu ne sai ilimi da kuma aiki da ilimi sai aka ce ya mai mai yarda ya ce annabta muktasaba ce a kashe shi daga ku ga mutane yadda sai bala'i fa shi wannan maganar da yayi inda a yanzu ne ya yi ta wallahi wani ta kafa shi shi kuma me yake nufi yana maganar ilimin annabtan baki daya ilimin nubuwa din baki daya ubangiji ya bashi an bashi bayan ilimi wanda shi ma ibn ibn ibn abin da yake magana kenan in ka duba cikin wasu uqala in kai tasaffuhi kai tsaya kai nazari sosai haka za ka ga ma'anar da yake magana a wancan magana da ake cewa ya faɗa to irin wannan wani lokaci sai ana yi wa malamai uzuri ba kuma in an fahimci ga abin da yake nufi sai a ce wa dole sai ya dawo ya tuba sai ka ce ku ne Allah sa dole sai ya tuba ai dole sai ka fito ka shirya cewa wannan magana da ka faɗa ba daidai bane kaza kaza kaza kaza kaza kaza in ka musa wannan to za ka shiga cikin nusus na shari'a ba ma nusus na shari'a ba zan faɗa nusus tafsisan na magabata maganganu irin wannan wanda ke mujmala ce in ka faɗi za ka faɗi ta in ba a yi tafsiri ba za ka fito ba غير أنه لا يوحى إليه سيدي ما أبوش وحي فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد bai kamata wanda yake dauke da Qur'ani ba ya zama an same shi da zafi tare da wani ya je ya tsikare shi ma sai tsikaru da tsikaran da ya yi masa kawai zama mai ya dau zafi sosai ya kamata ya zama waqafa ala kitabillah ya tsayuwa wajen littafin Allah wala yatalu ma'a man yajhadu kare ya mota ta da mai mushi wauta kare ya na amru bil kufur ala la yajhalanna ahadun alaina wala jahalu fawqa jahalin jahilina wala jahiliya ce la'ana alqur'ana fi jawfi saboda qur'ani na cikin zuciyarsa shi ga alqur'ani fi jawfi shike magana udan lubota fa yana katifai shi abin da ke magana kenan abdullahi dan masu abdullahi ibn amr ibn al-as to wannan isnadin ya ibn ayyub saduq ne amma a cikin isnadin khalid ibn yazid na manta wani ne shi so in ku bini bashi zan sake duba muku shi insha Allah wa dafana wa qala hadathana Abu Bakar ibn Abi Dawud aidan qala hadathana Abu Tahir shine Ahmad ibn Amr ibn Sandi qala hadathana Ibn Wahab qala akhbarani Maslama ibn Ali ibn Wahab ya daga cikin wanda suke malamai sun suna uri kawai da shi ne saboda imamancin sa amma wajen fadan siga da ya wato da ya karbi hadisi yana da sauti yana da sakaci na'am ya saka ci kwarai da gaske to amma ya Muhammad an tambaye shi to wannan sakacin da yake da shi wajen tahammuli da adai in kai dirasan hadisansa za ga wani lokaci yadda za ga wasu hadisan yadda ke yadda da zai tata da mutane ya ce akbar ni ko wani abu shi ba ruwan shi ko ko ko ko ardi yayi ko yayi ko yayi ko zai iya cewa shi haddasa ni ko akbar ni wasa ya tafi abin sa ta ba imam amur ke cewa amma in kai ta dabbur da shi fakihi ne ya san da yake shi ta aka hawi da shi aka tahammulin sa faqad ihtamila hada minhu da yawa kuma da akwai irin wannan shi ma kan kawo Abubakar bin Abi Shayba ai yana da ɗan irin tashi ta samu ne wajen wajen yadda ke hada shi yau kudin sa a cikin musannaf wanda ke yawan bibiya ya sani da kuma yadda yake abubuwan sa akwai abin da malamai sun dan zumure shi a ciki to ya sa abin mamaki ka mutu ya ce da karanta in ba san waɗannan abubuwan ba kaga zaka je ya wata in ya je sai baka alaji ya gaba can shi wajen malaman su ka gane أخبرني مسلم بن علي عن زيد بن ابن واقد عن مكحول شين مكحول ابن أبي عبد الله الشامي عن أبي أمامة الباهلي لذا أبو أمامة مكحول بيرسك أبو أمامة الباهلي بقى أبو أمامة الباهلي من سنته يرفعه يلا توقع حديثه ما تزوى مزع الله كنا قال يلا تيوا من قرأ ربع القرآن duk wanda ya karanta ɗaya bisa hudun qur'ani faqad utiya rub'an nubuwa an bashi ɗaya bisa hudun annabta ne kaga duk anan a yanzu a yanzu ne sai a ce ka ce ya ce zama annabi wa ma kuma ka samu su ba ya kace su ai sun zama annabi sun zama annabawan ba su ba shi zai kawo wadannan abubuwa man qarama man qara sultan qur'ani duk wanda ya karanta ɗaya bisa uku qur'ani faqad utiya sultan sultan nubuwa an bashi ɗaya bisa uku annabta wa man qara sultan qur'ani duk wanda aka bashi ɗaya bisa uku qur'ani wanda ya karanta biyu bisa ukun qur'ani faqad utiya thuluthayn nubuwa an ba shi biyu bisa ukun qur'ani wannan da ake yaki ne ke magana an ba shi biyu bisa ukun annabta abin da ke magana shi na ilimin ilimi da ubangiji ya ya ko fata mutum ya karanta ai an ba shi wani bangare na annabta shi ba ilimin annabta da saboda haka wannan shine fasan da ake magana to sai mu tashi babu fadli man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu
أنا أشياء هذا الإسناد مسلمة بن علي وهو مسلوب نعم.
مسلمة بن علي to kaga shi ma shi ma mata watsi ne kenan eh nasaba bin ali me me da nasaban sa ko iya ne da a cikin taqribul ta'zim ne ya kawo shi ko نعم na'am to to me suka ce game da game da hadisin ah, Abdullah bin Amr bin al-As Khalid bin Zifa mm Bisa magana kashi ba?
إيه. أمام Okay to sai muqaddima fi usul tafsir da ibn taymiya ah wannan muqaddiman za mu dauko katun daga baya akwai masu ɗan bibiya to tambayoyi sun yawa kuma ni ma da na koma na na fahimci gaskiya ba bayanin ni na ja aka samu wannan tuntuba za mu dan dawo baya sai mu tafi karshen baki daya ai mukaddama ne da usul tafsir na ibn taymiya ibn taymiya an zamu tuna yana yayi mana magana akan a tafsiri cewa galibin tafsirin magabata tafsirin sahabbai in zaka ji arwaito musamman wanda suke damuwa da tafsiri da da riwayanta kamar ibn abi hatim razi abdurrahman ibn abi hatim razi kamar abdurrazak ibn al-hammam as-sanani kamar ibn jarir al-tabari kamar ibn al-mundir da sauransu da sauransu sai kawo hadisai wanda yake da isnadin su wanda ba mu samu a yanzu ba ibn kathir zaka ga da yawa yana kawo mana su kamar tafsirin al-wahiri tafsirin ibn mardawahi asyubi da imam ibn kathir sun kawo mana su to za ga suna kawo maganin sahabbai ce wa qala fulan kaza wa qala fulan kaza to shi ne mutum yake cewa to galibin tafsirin da ake ruwaitowa daga magabatan nan galibinsa ba tafsiri ne wanda daga baya zaka gaira kishantan juna ba tafsiri ne wanda yake nuna bambanci wajen zubin zance kawai ta wajen ibara ta nau'i magana to shine yake cewa to kamar mutum ne ya zo ya a- a- a ce maka qur'ani ka ce qur'ani shine furqan shine huda shine shiha shine bayan da sauransu ko maza Allah ka ce wa wa alhafi da aka faɗa a hadisi wane ne shi ko alma'i ka ce muhammadu kana muhammadu to shikenan to shine zai fara magana maka wato mu buga maka misali kan wannan yace fa idza kana maqsudu sa'ili idan mai- mai tambaya a mashi tafsiri ya tambaya nufinsa kuma aka fahimci shi ya sa a yi da musamman shi ne a ayyana masa wannan abin da aka sa masu suna ɗin da kamar alfurkan misali wannan abin da aka abin sa masu wata suna ɗin to wannan suna da ka sa mashi ka ce to amma wane ne shi wannan ka ce me kake me kake kantawa sai na ce ina kanta alfurkan to yanzu abin da nake nufi shine na ce nace kan menene alfurkan ɗin shine ka ayyana min wani shi sai ka ce wa alqur'ani shine fa idza kana fa idza kana maqsudu sa'ili idan nufin mai tambaya shine ta'yin al-musamma a ayyana masa wannan wanda aka sanya masa suna din abbarna anhu sai mu faɗa mishi labari bi ayyi sunin kana da kowane suna da ya kasance in an san shi idan urifa musamman hadha al-ism hadha al-ism idan da ma shi abokin magana din ya san sunan wannan eh, wato ah, ah, wanda aka sama wannan suna din misali ya tambaya yake cewa furqan shi bai sani ba sai aka neme shi wannan abin da ya sa mu alfurqan nan abin da ya sanya mu alfurqan to meye shi sai ce abin da ya sa mu alfurqan shi ne alqur'ani to kaga yanzu wannan ai ya riga ya san cewa qur'ani ya san qur'ani ne shi aka mishi fasaran furqan da alqur'ani wa kada yakunu ismul alamat ana iya zama sunan da ka sanya da kai mishi sunan da shi sunan da ka sa mu ab- abin su- a- mai sunan suna ne na alami na kiran yi kamar ka ce qur'an furqan kaga wani alam ne wa kad yakunu sifa duk ya zama sifa shine ka bada labari kace shine wannan littafin da ubangiji ya saukar wanda a cikin sa akwai haske kaga wannan ka kawo sifa ce Ah, kaman yas'alu an qawli ta'ala kaman yadda yake kaman wanda yake tambayan fadan Allah ta'ala wa man a'rada an zikri duk wanda ya bijire ma ambatona ma zikruhu menene ambatansa fa yuqalu lahu za'a ta masa huwa al-qur'anu masalan ko shine qur'ani aw huwa ma anzalahu min al-kutubi ko shine abin da Qur'ani Allah ta'ala ya saukar na littattafai fa inna dhikra saboda shi Qur'ani saboda shi ambato mazharu ai mazari ne wal mazharu shi ko mazari taratan a wani lokaci yudafu ila al-fa'ili za a iya danganta ma shi fa'ili wanda ya aiki din kan fa Allah wala laula daf'u Allah nasa ai wato daf'u Allah wannan kaga mudafu ne zuwa ga wanda ya aikin ba dan ubangiji yana tunkuɗe هذا شنو دافع الدافع شنو ubangiji آه من قام بالدفع هو الله آه وتارة الى المفعول wani lokaci kuma ana danganta shi zuwa ga maf'ul da da ismul maf'ul dinsa shine wato ah, abinda ake ambatan ake ambatan Allah da shi in ka ce zikiri ka ga nan ka danka tashi zuwa ga zai iya zama ismu fa'il zai zama ismu maf'ul to shi yake fa idza qila idan aka ce zikrullahi bil ma'na thani aka ce zikrullahi zikiri anan shine zikrullahi shine zikirin Allah ta'ala bil ma'na thani da ma'ana ta biyu kana ma yubkaru bi shine abinda ake ambaton ubangijin da shi مثل قول العبد كما فانا باوا da zai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar don kace wa mana arada an zikiri shine sai kace me ya fasara shi ne wanda ya bujire ma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah talil da tasbihi to kaga wannan fasara ta yi dai wannan kaga ya zama ma yubkaru yace ta kan yubafu ila al-mafuli shine alladhi yubkaru bihi bihi Allah wanda ake ambata ubangijin da shi aya wannan ya zama ism maf'ul ai wa idha qila bil ma'na ath-thani idan kuma wato aka ce wato a zikiri anan shine da ma'ana bil ma'ana al-awwal da ma'ana na farko kana ma yadhkuruhu huwa shine abinda shi ubangiji yake ambatan sa wa huwa kalamu shine maganar ubangiji din an fahimta huwa huwa nan yana kuma zuwa idan ya yana daga cikin abinda shi ya saba kuma ba yanda da shi yana da wani lokaci ana samu a cikin tafin tawalin baba'ir baba'ir shi ta komawa ka sai ka ta wato wannan baba'ir yana kuma zuwa ga ko au haza haza wa haza ko bai da haza wa haza zaka ji a yawan kawo irin wannan ko huwa huwa ta kawo ruwa tawalid dama'ir ko kuma tawalid asma'il isharat to ina ina ina da wannan asma'il ishara wa idza qila bil ma'na al awwal idan da ma'nan farko aka kawo kana ma yadhkuruhu huwa shine abinda ubangiji yake ambato wa huwa kalamu shine maganarsa wa hadha huwa al murad wannan kuma maganar tafsir a fasara ayan a wannan tafasarar to yafi sai zama zikiri أي فعله الذكرى سبحانه وتعالى وإنزاله الذكرى سبحانه وتعالى أي كلامه وهداه وأنا شيني ذكري أنا فلك وأن وأن يتي ومن أعرض عن ذكري يتي أنا مغنى اسم مفعول لي شيني أي ما يذكر الله به أم فهمت شيني سبحان الله والحمد لله شيني إن كتي وأن يبدي لما أمبتونا شيني كان سبحان الله تذاك أي تذاك شيني ومن أعرض عن ذكري وأنا شيني فسرر وإن كنا ومن أعرض عن ذكري أي ومن أعرض هدايا الذي أنزلته أي ومن أعرض عن هدايا الذي أنزلته شين ذكري وهو كلامي أي كلام الله تعالى أفهم تعالى أفهم إن شاء الله يبقى فيني وهذا هو المراد في قولي وأنا شين أبن سيادة آية يكي نلاوة دي ابن تيمية يلا ترجيه نينزل ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك ثم أيضا بعد ذلك أبنجي يتشوي فإما يأتي أنكم مني هدى إذا وتشريع تدومكم لقودينا kamar ta ba a huda duk wanda ya bi shari'a ta fala ya billu wala yashqa ba zai tsiyace ba kuma ba zai wato bace ba ko ya jahilta ko ya tsiyace wa hudahu shari'a ubangiji kuma huwa ma anzalahu min adh-dhikri shine dai abin da suka na ambata so kaga wannan ya fi kamata a mai da shi ya zama zikiri bangaren ismul mudafu ne ila ila fa'ili kamar yadda ce laula dafa'ullahi nasa ai laula dafa'a Allahu nasa an fahimta addafi huwa Allah yawwa هناك لم الذاكر هو الله تعالى هو المتكلم بالقرآن وقال بعد ذلك ثم تشوي قال رب لي محشتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا هذا آيات له آياته وآياته كلامه فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فلك أسياجا حكا جيم تنيا حكا يزو لك ذكري يا كما تكفصل شيء أمدن تشوى أبن دا أبنجي يسوكر نفر آنسا نعم بتنسى والمقصود تري أبن لك نفي أنا an yi urafa a sani cewa annan zikira cewa an bato huwa kalamuhul munazar shine maganar ubangiji da saukar tafsirin nabiyin nan ba aw huwa zikrul abdi lahu ko kuma shine ambatan da bawa zai ambata na ambatansa shine subhanallah walhamdulillah da sauransu a tafsirin farko kenan da ismul maf'ul fa sama'un qila daidai ne a tafsirin zikiri dan an ce zikiri kitabi aw zikiri kalami aw zikiri hudaya aw na'u dalika kana da musamma wahidan sakamakon abin da aka samu sunu za ka koma zuwa ga daya zuwa ga abu daya dan idan ka ce kamar shi zuwa ga ismul maf'ul ka ce subhanallah walhamdulillah ko ai wannan ka tuna shi kai da ka tuna shi kuma da ba a ga maka akai cewa ka tuna shi da wannan da wannan da wannan abu zaka yana koma zuwa ga asalin shi wato tambihi zuwa ga ubangijin shi kansa in kana to wannan zai shiga zai shiga wani wata magana amma dai ai na san wannan insha Allah an gane shi zikiri anan zai iya daukar wato zikir al-abdi lahu bi anwa'i ta'at min aqwalihi wa fa'alihi shine ma yuzkaru bihi zikiri kuma zai iya zama kuma kalamu ta'ala wa shari'atu wa hudahu duk wanda ya fasara cewa zikiri kalamun lahi ta daidai wanda yace kuma zikiri maganar da bawa zai yi ambaci ubangiji da shi to shi ma yayi daidai duk yayi daidai Ah, wa in- to amma kaga ai in ka ce abinda ubangiji ya saukar da kuma ni abinda nake faɗa ni a matsayina na bawa nake ambatan shi da shi ta fuskan ibarar ai da ɗan bambanci to amma sun zama sun haɗe ne ta fuskan natija to wannan shine kuma abin da ke na kuma muta kasi ya muta bayina ta fuskar kowanne in zaka ɗauka kai kai kai magana a kansa bilalan cewa abinda bawa ke ambato ai aikin sa ne shi ma abinda ubangiji ke saukarwa ya magana na qur'ani ai aikin sa ne to ta fuskar dilala ba ana wuya wannan kaga dilala ce wata take muta bayina amma ta fuskar natija natijar abin da take bayarwa ko da mukta ba abin da take kuntarwa da wannan dilala ce wata take aka samu ittihadu an-natija wal- wal- wal ghaya saboda haka shi da nan ibn Taymiyyah cewa kana musamma wahida tunda dai abin yana komawa zuwa ga wurin shi wa in kana maqsudu sa'il in kuma abin da kake nema kai ne kai ne mai neman a maka tafsiri shine ma'rifata ma fi lism min sifatil muqtassa kai so kake yi ka san a- Allah ake magana misali amma so kake a gaya maka wani abin da ke cikin wannan suna din na wani sifa wanda yake ban- yake banci wannan ma'ana da ka faɗa kace na san Allahu shi al-mutakabbir amma menene al-mutakabbir din shi na san Allahu shi al-Qudus na san al-Qudus shi Allahu na san shi ne as-salamu amma menene sifa ta as-salamu nan ne ka kana abin da kake tambaya shi ne sifatu tamammun da wannan sunan kenan dama ai kowanne suna da jalala mutabaka da ta tamammun jalala kuma ta al-luzum ko to in zama zai kila mu zo mana tambayar cewa to na san cewa Allahu huwa al-Qudus wal Qudus huwa Allah wato abin da kake magana na san cewa bil mutabaqa ana nufin dati dati daya shi ne ubangiji to amma meye bambancin Allahu da al-Quddus da as-Salam meye sifa al-muqtasa sifar da take bace kowanne to shi ne zai iya zama kuma tafsirin abin da ake nema nema kenan to sai zama fala budda min qadarin za'id to anan dole a kawo wani gwargwado ƙari ala ta'yin musamman akan kawai ka ce wai Allahu shine as-Salam shine Allah al-Quddus shine Allah dole ka kawo wani gwargwado ƙari sifa ƙari wanda zai akan wato ab- kawai ka fayyace ka ce ga ga mai suna wato ba kar kai ta kaita da jalalatul mutabaqa zai ce ka kawo jalalatul tazammur kuma a yanzu Y- y- an fahimta ko yadda an yas'ala an al-quddus an an qawli al-quddus salamul mu'min kamar ya tambaye ka me al-quddus salamul mu'min wa qad alima annahu Allah ya san cewa bil mutabaqa shine ubangiji lakin ma muradu nan yana- ba ya tambayan man al-quddus ba ya tambayan mal quddus يسأل عن الصفة المختصة ولا يسأل عن ذات ال- عن ذات المسمى ya san wa ake wa ake kira da al-quddus assalamu amma yana neman mal quddus masala me ya sifa din abin da yake tambaya kenan ai ma ma'ana kauni quddusan salaman mu'minan me ma'anan kasancewa ubangiji da- mai suna na al-quddus ko kace al-quddus ko qudus qudus ma sunan Allah ta'ala ne abdul qudus wa wasu malamai- malamai suka ce ruhul qudus ai ruhul lah haka suka fasara da shi al-qudus assalam eh, wato anan kana maganan da me ma'anar eh, sifa da ake- kake son a gaya maka da haka anan in ka tattara maganar da ibn taymiya yayi zai baka natija guda uku ana iya samun tafsiri mai tafsirin abin da yake magana shine ainu al-musamma din shine bil mutabaka din sai ka ce me ya alfaqa sai ka ce to ka san ai ka san qur'ani ko qur'ani to shine qur'ani kaga wannan abin da kake magana shine ta ainu musamma da ni nake maka me kake kanta da kake ina kashe alfurqan ne tun safi to wani alfurqan nan ne kaga abin da ke magana shi ta'ayinul musamma to ana iya zama tafsiri kaga an ma- maka fasara ne ta fuskan ta'ayinul musamma sannan kuma abu na biyu ana iya samu kuma wa- shine wato ah, ah, wannan zikrul al-mutabammin fi tafsir wato zikrul mutab as-sifa az-za'ida shine misali in zo tambaye ka na san cewa na san cewa a a wato ubangiji shi ne alkudusu kuma shi ne asalamu ya mutu ne yana yi tafsiri na biyu shine abin da ya faɗa mana a nan- a nan na gaba shine wa in kana wa in kana maqsudu sa'ili ma'rifatan ma fil ismi min sifatil muqtasa shine zai ce na san cewa Allah shi al-qudus amma mal qudus kaga yanzu abin da yake magana shine abin da yake sai kamar kamar shi kai abin kalam al-mufassir shine ka faɗi sifa a za'ida an fahimta wala ya sa maka tafsiri kuma kaga ma- wa- wa- sahabi bai faɗa maka bai maka ta'ayyin musamma ba amma ya ga maka wata sifa ce za'ira dai ya ga maka cewa wannan sifa ita ma ta shiga cikin wannan ma'ana to sai na uku- na uku- na uku gashi zai faɗa mana yanzu idan urifa hada idan an san an fahimci haka fasalam to magabata kasiran ba su da dama yu'abbiruna 'anil musamma bi ibaratin suna faɗa don su ba da labarin shi wanda aka sanya wa suna din bi ibaratin da wani tsari wani zubi ta dullu ala aini wani lokaci zaka tana nuni zuwa ga shi zatinsa shi da aini anan ai ta dullu ala zatihi shi ne kamar kace furqan shi ne qur'ani qur'ani shi ne furqan wa in kana fi hamila sifa malaka fil ismil akhar ko duk da in an tsaya za a tantance a ce wannan suna da wannan suna to a wannan suna akwai wata sifa da wanda babu shi a ɗayan suna yanzu al-furqan da al-qur'an ai kowanne abin da ya kusa ta ma'ana ya kumbata dan uwansa الفرقان هذا يبقى كان الباطل وال- والحق والباطل شو هو القران من حيث جمعه من حيث جمعه قراءة قرآن القرآن القرآن يسمى لك ترؤي فهذا تفسك معناه ده بمبنشي شين كتاب وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كما يقول كما يتواني أحمد هو الحاشر والماهي والعاقب الذي شين أنب شين أحمد شين كما حاشر كما يقول في حديث بكتكين الصحيح حديث آه، آه، جبير بن مطعم cewa ni ni ne Ahmad ni ne Hashim ni ne Mahi to kaga Hashiru da Mahi da Aqibu kowanne yana da wata sifa wanda babu shi a dan uwansa da ban kace al-Hashiru shine wanda yake shine farkon wanda da za a tare shi ɗaya daga cikin da malamai suka yi al-Mahi shine wanda za a- za a share banna da ƙarya da shi da shari'arsa al-Aqibu shine wanda ke bibita annabawa to kaga wannan kowanne akwai sifa wanda babu shi a dan uwansa Mm. wal wa- saboda haka wannan shine ya gaya maka cewa ana iya samun ta zama dalala ce ala al-aini ko dalala ala sifa sai kuma na uku wal qudus huwa al-ghafur rahim ne na uku da ya kawo yanzu wannan na uku ne shine ana iya samun a ce al-qudus shine al-ghafur rahim ya zama ba dalala ce ala zati ba ba kuma dalala ce ala sifa kawai ba a sifatin za'ida a tabammun a sai dan a gaya maka cewa shi al-qudus nan kaga al-qudus shine ay al-munazzahu al-mutahharu an an-naqa'is ko to sai aka baka al-qudus na to shi al-ghafur rahim ne kuma an fahimta sai wannan iktisafi ne kuma dan a ga maka cewa kuma daga cikin kuma sifan shi al-qudus shine kuma duk da haka ya ƙara keɓanta da al-ghafur rahim wannan shine abin da na uku da ya kawo ai annal musamma wahidan shine wato abinda aka sa wa sunan guda ɗaya ne la anna hadhihi sifa hiya hadhihi sifa ba ana magana wannan sifa din ita ce wannan sifa din ba wa ma'lum anna hadha laysa ikhtilafa tabadil abu ne sai ne cewa wannan ba tabani ne kishin ta juna ba kamar ya gunnu babu nasi kamar da sashi mutane ke faɗa to ga yadda kawo mana misali zalika na tafsirin sirah nan dai ku fahimci abubuwa guda uku akwai a wato wato tafsirin da yake dilala ta dilala ta zatiyya ainiya a ce al-furqan huwa al- هو القرآن والقرآن هو القرآن الله هو السلام والسلام هو الله wannan dilala ce zatiya akwai kuma wanda ke dilala ce ta sifa sifa kuma ta ta ta tabammul kuma a ce mal quddus masala me yake shi sai a ga kaga kamar sifa za'ida akwai wanda yake kuma tafsiri ne bi sifatin akhar lil mawsufi a ce al quddus huwa al ghafurur rahim wannan in kana wato in ya kasance yayi wani laifi sai yake ganin ka ina nema kamar ya cire tsammani daga rahamar ubangiji ya ce allah allah ba shi fa gafur rahim ne kaga wannan tafsirin da kai da kake masa ko wannan magana da kake masa kana magana mai cewa ya da wata sifa ce wanda za- za'ida akan wanda ya sani al-qudus huwa al-ghafur rahim to wannan shine wannan wannan in kun jira a tafsirin kabari za ga yana yawan kawo irin wannan tafsirin yace duka wannan ba ta kai da juna da wanda yace kaza da wanda yace kaza da wanda yace kaza da abdai ne kaga yana yana kawo irin wannan sosai اختلاف تنوع bai ba gari to gashi ai wannan ba wannan ba lalle ba to za ka iya dubawa sai mu ko a cikin ku wane ne wane ne ya sauka da allo ya sauka da allo ba bashir ba bashir kai ne da allo kai da shi da shi kai rubutu da shi kai eh ana sani suna jin ilin da shugaban lokacin babu ba isa ila kanta shi amfanin albarkaciya yana koya mutum rubutu yana koya mutum rubutu san gaske rubutu ba zai wahala shi ba saboda wannan jan allon ayyukan da akwai wahala wani lokaci ka fasa ranar rubutun ka ne amma za ka je kai ba ka san kai rubutun sai an maka dole sai an maka bulala ba saboda yawan rubutun wasali yana da wahala akwai lokacin da na koma na eh, ina ganin ni na an samun nan kawai na koma na je na kallon na je na kallon qur'ani zan yi wasali wallahi sai dai in wasal da kaina ai kula ci duka ana zuwa na kanta wa zuwa a zuwa kawai na je to kai na hawan baka sani ba na- na- ana da yanta ana da yanta sai haka aka saki qur'ani sai na hawan babu ko kanta na hawan ko alif eh, ba kanta ana hawan ba so dole in ka ce za ka ce za ka wasali za ka je kai barabar ma sosai ina ne za harfu fa'i ne ko? harfu ba'i ne? ko fa'i ne? fa'i ne ko? ta kamar da kuka daga zayin sai mu ya afa insha Allah ci a yatabul fata bil mali zahmu wa ma fihi yafutu min i'tizazi yanzu ba yanzu yaro sadauki a ce zai kuma yana kafafa da dukiya zahawan nan tsabar wato alfahari wa ma fihi alhali abinda ke cikin dukiyan ya futu zai bushe wata na ga wa fihi min ihtizazi abinda kuma ke ciki ya futu zai kubuce min ihtizazi na duk wani abin da zai zama da shi ke kawo kafafa din zai bushe wa yatlubu dawlatud duniya yana neman wato duniya daular da zai samu a duniya din lagwaran duniya bai nuna saboda tsaba hauka wa dawlatuha mukhalafatul muqazi alhali kuma abin da ke cikin duniya din shine cuɗanya kawai da kaskanci shine mukhalafatul muqazi shine mamzujul muka- ma- makazi wa nahnu wa kullu man fiha mu da dukkan wanda ke cikin duniya din in baka ka duba ba ba ga din to ka duba ko ba mu manci ko to to shi ba duba ko harfu zai nake dubawa Eh. wa yatlabu dalalat ad-dunya yana neman sai ya mallaki duniya ta ta zama kamar daula a hannunsa nuna saboda hauka wa daulatuha cewa dole sai ka mallaki duniya kuma mukhalafatul mukazi makazi abinda hakan ke nufi shine sai ka cuɗanya da kaskanci da abinda yake ba wato kasaba ce wa nahnu mu wa kullu man fiha dukkan wanda ke cikin duniya din ka safarin kaman matafiya ne ka safara shine safarin dana min rahilu wanda tafiya ne kusa mu tafi daga duniya din ala wafazi alwafazi wato akan bisa gaggawa alwafaz shine wato isti'dad isti'dadur rahil ko wa'adatur rahil li qurbiha shine alwafaz ya na ku wafaz ko ko wani abu ya fada wafazi ya wato shine to alwafaz shine wato danamin nan rahilu tafiya daga wannan duniya yayi kusa ya alal wafazi bisa ga gaggawa nan da nan zamu tafi wato kamar hanya ce wata take a ce mafaza din nan da ake faɗa shine alwasi'a sai yake cewa jahilla ka allam naktabir jahilla mun jahilci lamarin duniya ka allam naktabir ha kaman ba mu taɓa jarabtanta ba ala kaman ba mu taɓa jaraba cewa za a samu mutuwa a duniya din ba ala ƙuli tahawuni saboda rai saboda yawan wato sakaci da muke yi wannan fazi annafazi shine wato kai tumbe kan abu alwufu na ku ya- na ku me yace eh wacce kazi wani okay magani Eh. yawa wacce zazi amma dai wannan ya fi nifasin ya fi eh annifaz shine wato kamar kai tunde kan abu alwuqu eh jahillaha mun jahilci hakikanin wato eh, duniya walam naktabirha bamu bamu wato eh, ka allam naktabirha ka bamu san hakikanin labarin ta ba cewa ita ba maudariya ce budurwa ce ala tsuri tahawuri eh, saboda wato yawan sak- wato sakaci da muke yi wan nifazi da kuma gaggawan tunde da muke akan sabon Allah ba ta tuba ba shine annifas annifas shine alwufu Eh. walam na'lam ba mu sani ba da Allah lubta fiha cewa eh, babu wanda zai dawoma a duniya wala tafrijun babu wani abin da zai yayi maka bakin ciki ghairul lijtiyadi sai face ƙetare wannan siratin da zaka ƙetare dan tashi alƙiyama in ka ƙetare ka ƙetare in baka ƙetare ba kuma shikenan to nan attifas bari in in rubuta sai mu- sai mu sai mu duba insha Allah tikas ko Eh. al a- a- a- a- a- wafaz shine sh- sh- daga al- daga aka sama al mafaza as-sahratu al-wasi'a to in kai in kai in kai in kai wato kulaci aniyan cewa zaka shata babban hanya shine sai ka ce ala wafazin shine alawa fas da namin na rahilu alawa fasin cewa wato tafiya ta gaggauto mana alawa fasin cewa za mu shata hanya mai tsawo wajen mu keta mu da kiyama sai harfi fa'i ka fadil mar'i ara an tarahu min ash-sha'n ar-rafi'i ila al-hita ila al-hitati in akwai mace an magana ala al-mazmum min fi'lin harisun ala al-khairat munqadi'u an-nishati يشير بكفه امرا ونهيا آه، امرا ونهيا يشير بكفه امرا ونهيا الى الخدام من صدر البساط يرى ان المعازف والملاهي مسببة الجواز على الصراط لقد خاب شقي وظن عجزا وزال القلب منا عن النياط يعني ذلك كفاد المرء عارا يا اسلام ابن كنيا an tarahu ka ganshi ilal hibati yana ta tafiya kasa kasa min sha'anin rafi'i zuwa ga abin da zai ɗaukaka shi zuwa ga madaukakin sa zai ƙara ɗaukaka shi shi kullum aka same shi yana yin baya baya yana yin kasa kasa zuwa ga abin da zai ɗaukaka shi ne aikin alkhairi aikin da zai gyara mishi lahirarsa alal maz- alal maz- harisun mai kwaɗayi alal mazmuni akan duk wani aiki na kushe min fi'ilin na dukkan wani aiki na kushe ko kuma alal mazmum min fi'lin wato ya zama yana zakke ma dukkan wani aiki na kushe harisun a wannan ba daidai ne ba harisun alal mazmum min fi'lin sai ka ce alal khairat munqati'un nishati wannan alal khairat ya alaka da munqati wannan hadisi ya alaka da alal mazmum an fahimta ko Ah, harisun shi ne kuma kwadayi ne alal mazmum akan duk wani aiki wato na kushe ala alkhairati kuma ga dukkan wani ake alkhairi munqati'un nishadi mutum ne mai yankakken nishadi ba da kasashi kullum zaka same shi baya yin ake alkhairi yushiru kullum yana yin ishara ba ma yayi sanya magana ma da bakin sa ko magana baya yi bi kafi da hannunsa amran wala hayy wajen bada umarni da hali sai yi yi ka- karka yi saboda tsabar tsabar shi dan sarauta ne ilal khuddami yana yin ishara zuwa ga masu mashi hidima min sadar da bisabi yana kan shafadarsa yana kan shimfiɗarsa shi yana ganin kawai zai ba da umarni yi na yi barna bari a haka yana zaune yara annan ma'azifa wal malahi yana riya cewa kayayyakin kiɗi da kayayyakin wato morewa musabbibata ita za ta yi mushi zama sanadiyyar aljawazi ala sirabi ita da sirabi da zai yi a laƙar kaba hakika ya tabi a shaƙiyu a shaƙiyu wato shaƙi- eh, duk wani shaƙiyu wanda ya ya tsiyace ya tabi wa vanna ajizan kuma wato ya zama ah, ya gajiya wajen zatansa yayin da yake tsammanin cewa wannan zat- eh, wannan abin da yake yi na alma'azib wani malaki da da ake masa da kuma takabburanci da yake yi shi zai itar da shi daga sirabi to hakika ya ya tabi wa zara alqalbu minhu anin niyafi kuma wato ah, shakiyin ya ya kuta bi in je wannan shi zatansa wa zanna ajizan kuma wato ya gaza wajen tunaninsa wajen zatansa wa zalal qalbu minhu zuciya ya- zuciyarsa ya bushe anin niyafi daga dukkan abin da wato ya rataye da zuciyarsa na tsa- na ci- na- na wato zaton tsira ko wani abu to ba to ba zai tsira ba to wannan shine abin da ke magana harfin ba'i za mu tashi insha Allah amma amma amma amma ba wajen kuɗi ku taɓa jin wannan shi- wannan wannan bazara mu ko ba ji ba eh galibi kusan wurin masu wasu adabin larabci shi za ku same su a wajen su su su su- ba su da ai am- au- na gida ke na wannan malamin mu na gida ba eh mar ai ga ba su yawa matsiyaci ba su mu yanzu mu ne muke matsiyata su sai ce mara shi arziki ko kuma wanda ke da tsiyatsiya eh ko tsiyatacce in suka suka ce tsiyatacce wani lokaci eh na ganin shi kenan ko ta masha Allah shi kenan ko فابن مكرر الله بامنا هذا ابن مكرر الله يافي منا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته